أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله يومنا جمعة ashirin da takwas ga watan rabi'ul awwal hijira ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daidai da sha uku ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku alhamdulillah a ci gaba da karatunmu na kashful ilba'a ta na a ci gaba da karatunmu na tazyilu na kashful ilbasi na walon mushewa ibrahim radiyallahu ta'ala an Mm-mm. Ah, ah, ina za mu tashi? Ah, za mu tashi inda yake cewa shahi na ɗari da tamanin da ɗaya, wa ƙala ba'adul mashayihi khairul ilimi ma kanat ma'aul khashiyatu. nan za mu tashi. A shehu ya ci gaba da cewa bismillahir rahmanir rahim wa qala ba'dul mashayikhi shehu ya ce bangare wani bangare daga cikin shehunai yana fada ya ce khairul ilmi fiyayyen ilimi ma kanat ma'ahul khashiyatu shi ne ilimin da ya kasance akwai tsoron Allah a cikin ilimin. Duk ilimin da ya zama akwai tsoron Allah a tattare da ilimin, to wannan ilimin shi ne ilimin da yake mafifici a kan kowane ilimi. Wazalika, li'annal khashiyata innama tansha'u anil ilmi bi sifatil haqqi. Shehu ya ce wannan yana faruwa ne domin ita tsoron Allah tana tabbata idan mutum ya zama ya samu ilimi yana da ilimin sufofin Ubangiji. Idan mutum yana da ilimi na sufofin Ubangiji, ilimin ruhi kenan, Allah mai jin ƙai ne, kai ma ka zama mai jin ƙai, Allah mai tausayi ne, kai ma ka riƙa kwatanta tausayi ko? Allah mai yafiya ne. kai ma ka rika kwatanta yafiya ko yawwa to kaga wannan ilimi ne kai tsaye da ke tahiya zuwa ga zuciya wanda shine hakikanin tsoron Allah din ilimin da zai sa zuciyar bawa ta yi haske amma ko mun tare littattafan da mutum ya haddace da ilimin da ya fahimta idan ya zama wannan ilimin da yake da shi bai sa shi tsoron Allah ba to ilimi mara amfani kenan abin da ake cewa ilimi mai amfani shine ilimin da ke jagorantar mai ilimin zuwa tsoron Allah da kyakkyawan ɗabi'a amma komin yawan tarin hadda in ya zama babu tsoron Allah babu kyakkyawan ɗabi'a to wannan ilimi ne da ba a samu abin da ake bukata a ciki ba yake fa shahidul ilmi allazi huwa madlubu madlubul lahi al khashiyatu shebran yace shahidi na ilimi abin lura a cikin ilimi wanda abin luran nan a cikin ilimi shine abin da Allah ke bukata a samu a cikin ilimi shine tsoron Allah duk manufar da ake so bawa ya tattarar da ita a cikin ilimi ya yi ilimi ya zama wannan ilimin ya sa shi yana jin tsoron Allah wa shahidul kashiyati muwafaqatul amri sai yace ita kuma shahidi na kashiya na tsoron Allah shine muwafaqa ta umarnin Allah ya zama bawa yayi muwafaqa da bin umarnin Allah kuma ya bi umarnin cikin dacewa da aikata abin yadda Allah subhanahu wata'ala ya yi umarni da aikata shi. E, a cikin musulunci a cikin komi wannan haka yake, a cikin harkar musulunci da imani da ihsani mutum zai samu dacewa ne kaɗai a cikin musulunci idan ya zama ɗabi'un shi suna kwaikwayon ɗabi'un manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam idan ya zama ɗabi'unsa shine yin koyi da annabi alaihi salatu wassalam akan yadda manzon Allah alaihi salatu wassalam yake so ya koyar ba akan yadda shi bawan ya ga dama ba sannan idan mutum kuma sha'anin harkar ɗariƙa zai yi to ya yi ɗariƙar akan yadda mai ɗariƙar ya shinhiɗa ta ba akan yadda shi ɗan ɗariƙar ya fahimta ko yake so a yi ba ba ka da wata fahimta taka a cikin ɗariƙa ba ka da wani tsari naka a cikin ɗariƙa ba ka da wani dokoki naka ko wani wai kai yadda kake so a yi kai waye ko mun girman mutum a cikin ɗariƙa a muridi ne almajirin shehu tijjani ne ko waye shi to ba wani a cikin ɗariƙa shehu tijjani da ke da ra'ayi ko yake da so ya ce a'a ni kaza na ga ya dace a yi a a a a kai awa kuma waye gayyato ka akwai yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsara mu shehu tijjani lamarin ko akwai yadda malamin shehu tijjani abul abbas al-qurb makatum wal qatim al-muhammad al-ma'lum radiyallahu anhu warda annabihi amin ya koyar akwai yadda manya manyan almajiran da suka zanna tare da shi suka koya daga gare shi ko ko dai ya zama an jiwo kai tsaye daga shugaba alaihi salatu wassalam ko kuma ya zama an ji daga gurin shehu tijjani abul abbasi ko kuma ya zama an ji daga gurin manyan sahabbansa su kuma su suka zanna tare da shi suka ga yadda yi to ba wata sabon abu da wani zai zo da shi a cikin dariƙa na tsari ko wata doka ko wani abu da shi wannan mutumin yake so a yi a babu wannan dole ne in za ka yi dariƙa ka yi ta yadda shehu tijjani ya ce a yi ta in kuma ba ka yin ta to ka batta a yadda kuma shehu tijjani ya ce a yi ta haka ka batta in za ka yi ta dole a haka za ka yi ta in ba ka yin ta za ka batta to dole in ka batta tana nan dai a yadda take ko mutanenta kuma mazajenta kuma za su yi ta so da haka mu ji tsoron shigo da abin da ba daga umarnin ma ma'abota al'amari yake a cikin al'amari ba ko ko yawwa dariƙar tijaniya istighfari salatan annabi da hailala wanda aka narka su cikin lazumin sahe lazumin yamma wazifa da zikirin jimma akan sharaɗi izini da sharaɗi ko akan izini da sharaɗai wannan shine dariƙa shehu tijani ko yawwa to su haka idan za a yi dariƙa to dole a yi ta a yadda take haka za ga yanzu saboda tafiyar zamani abubuwa sun kai inda suka kai wani lokacin sai ka ga wasu mutanen suna zuwa da wani tsari a cikin dariƙa shehu tijani sai ka ga abin yana baka ciwon kai haka sai ka rasa gane to wannan tsarin nasu kamar ina ma to aka samu shi sai ka ga abin ya sauka daga kan abin da shehu tijjani yayi koyi da shi radiyallahu ta'ala anhu daga abin da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala yayi koyi da shi kuma aka ga yayi ko a duk wanda ya zo ma da abin da kaga ya sauka kan wannan tsarin to kai kuma ka sauka kan nashi tsarin eh mu dai shehu tijjani ya ishe mu eh shehu ibrahim ya ishe mu radiyallahu ta'ala anhu ya ka wannan magana kenan yace wa amal ilmul ladzi takunu ma'ahu ragabatu fid dunya wala shehu ibrahim yace a kamar yadda ya cirato daga ɓangaren manyan shehunai ko ya ce amma ilimi wanda a cikin ilimin akwai kwaɗayin duniya kaga malami ya makala ma duniya kara menene kahon zuƙa ya sa ma duniya ido wata malluƙi arbabiha da kuma lallashin ma'abotanta ko kaga shine can a cikin ta'alimi yake cewa at-tamalluqu mazmumun illa fi dalabil ilmi ko lallashi abun zargi ne sai a cikin neman ilimi kaga mutum ana ta lallaba ya ana ta lallashin shi ana ta sanyayi ana ta bin ya sanna ana ta wani daddawa ana ta wani kaza kaza to ba ba a yadda da wannan ba sai dai in a cikin neman ilimi ne to dole ne ɗalibi zai lallashi malamin shi ya lallaba malam ya yi malami biyayya innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansahani idahuma lam yukrama ko a lam yukrima to ka gani to kaga kaga wannan akan neman ilimi ne amma yana daga mummunan abin zargi kaga malami ma'abocin addini ma'abocin koyarwa ma'abocin ilimi na addini kaga yana daddafa yana ta ƴan uwan shi malamai da almajirai jin isa da girman kai amma kaga shi kuma yana daddafa yana ta wadanci a gaban kwamishinoni da ministoci da majalis da menene da menene wannan ai iskanci ne wannan ai kaskanci ne ilimi bai yadda kai ka ci mutuncin kowa ba amma dai abin da ake ce mata malluki a ganka kana yi ma wasu da fuskar duniya wannan kaskanci ne shi yasa zaka ga yana daga cikin abubuwan da suka damalmala girman manya ya samu matsala daga cikin wannan zamanin da yawa sai ka za wanda ya isa ya magana in ya faɗi a ji sai a ƙiji to ai waɗanda zai ba umarnin kahin ya ba su umarnin ya bi dare ku ba ku sani ba ya je can gidansu ko ofisoshinsu an ba shi ambulan ya taho to ta yada su yi barambata ma bayan ya san wai dama wani ma ba zai san shine babban malamin wajen ku ba heran da suka haɗu su ah wai dama wannan ah wani ai wani ne ba ma zai ce malam ba to ya san da shi ake zuwa mola ofis din shi sai an yi magana sai a ce a ai mu yan dariku a cikin komi baya muke yi ba mu shiga ne sai wasu mutane su je su shige gaba a yi ta ba su to je ka bata mutuncinka in za ka je ka je da sunanka kai wane sai ka faɗi sunanka da sunan babanka amma kada ka faɗi sunan ɗariƙa shehu tijjani ka faɗi sunanka da sunan ba kai ne wane ɗan gidan wane eh ka zo ne kuma ga abin da ya kawo ka ko ko ba haka bane wannan E kowa yana da haƙƙi a cikin dokan ƙasa na kyautatawa, amma ana fakewa da wannan haƙƙin yawanci ba duka ba. Yawanci sai kaga ana fakewa da haƙƙin nan ne kuma sai a ji a samu wasu kuɗi, ba za ka taɓa jan wani abu ya faru ba sai rikici ya ɓalle. Idan an zo an samu wasu kuɗi rabu wani lokacin ma abun baƙin ciki sai ka ji wai kuɗin ma wai gwamnati ta ba da gudunmawar maulidi. Gudunmawar maulidi aka ce, kai ba za ka gane cewa gwamnati ta bada gudunmawar maulidi ba sai kaga wani ya canza mota wani gidan shi na garinku ya saida ya koma garin sama da garinku da zama sai ka ji rigima ta balle ai kuɗi aka ba mu maraba can he bincike yayi kaji ai kuɗin ma ashe gudunmawar maulidi ne shine he suka yi maulidi da su dole malamai suna da mutuncin su da ya zama cewa lallai a kula da wannan mutuncin nasu to amma fa su ja girman su ai abin da yasa kaga manyan baya da da ragowarsu ne yanzu suna ba da umarni a ji suna faɗa ga sunan da saura ko a ƙasai suna faɗa a ji kuma kowa tsoronsa yake ji ba ba su shiga cikin hidima kowa ba sun tsara girman sun tsara mutuncin sun tsara mutuncin dare kai ba su yadda wani kaskanci ba su yadda ba su zuwa maula ba su zuwa a dan masu ba su rubuta doguwar takarda da dogayen bukatu cewa abu a yi masa kaza a yi masa kaza in kuma wannan bai zama laifi ba to ba a kama su shugabannin ba su kama su da wani ɗabi'a ta ƙasƙanci ko rashin gaskiya ko lallashi ko son su ma a yi masa ba kuma in sun keɓe da su da shugabannin ba buƙatun kansu suke sawa ba buƙatun al'umma suke sawa gaba sai mutuncin su ya ɗore kai ko yanzu da zarar ka je gaba kuka ido da ido da gwamna to shikenan buƙatar ka ta biya kana da buƙatu kujerun maka kaza ba a baku ko yan ɗari in an baku in ba hiri a ba wasu kuma ana baka yi ka zo ka ba ɗanka ɗaya matarka biyu kaza kaza naka kuma wai an ce da sunan da riga ka gani to ni dai ina ganin kawai wannan bai kamata ba shine nan shehu yake buɗe mana bayani anan yace duk ilimin da ya zama akwai kwaɗayin duniya a cikinsa to wannan ilimin ba ilimi bane da aka samu abin da ake bukata a cikinsa. sa والتملق لأربابها da kuma lallashin 'yan duniya wa sarful himmati liktisabiha da kuma juyar da himma wajen tsururi da neman a samu duniya din wal jam da tattara kuɗi wal iddikhari da tanajin su wal mubahati da alfahari sai kaga abin ya koma to kabo da alfahari kai eh akwai malam wani akwai sa riga malam kai malam malam wani ne ka bari mu je mu ga wanka yau ai ba haka ake nihi ba ko ko wal ikhtisar da san tara abubuwan duniya wa dul amal da dogon guri wa nisyan al akhirati da manta lahira to wannan ilimi ne wanda ba a samu abin da ake bukata a cikin shi ba shi yace to fa ma abado man hazal min hazal ilmu a wal mubahati shine wal istiksari wa dulul amali wa nisyan al akhirah na'am yace to fa ma afadu min hadha al ilm ilmuhu an yakuna min warath al anbiya yace to me wani abu ne ya kai nisa ya kai nisan wannan malamin da kasancewa shi ya zama magajin annabawa ai babu abin da ya kai shi nisanta da zama magajin annabawa an ce al'ulama warasatul anbiya ko to yace to ai babu abin da yafi wannan malamin ya kai shi nisa da zama magajin annabawa abin ya mai nisa ma'ana ya mai nisa a ce ya wai shi ya zama cikin magada annabawa bayan ga ɗabi'a shi daddawa gurin manya da san a bada abin duniya da lallashin masu kuɗi da kwaɗayi da alfahari da dogon guri ishi wannan ya za a iya zama magajan annabawa abin ya mai nisa in shehu وهل ينتقل الشيء الموروث إلى الوارث إلا بالصفات التي كان بها عند الموروث شو يشي أي وانا أبدك تارد واند ذا أغادا بايا تاشي يداو قرم ميين غادو sai idan mai yin gadon nan ya siffanti da siffofin wanda zai gada. Mun gane ko? Sirrin baba ba zai taɓa tasowa ya dawo gurin ɗansa ba sai ya zama ɗan ya gaji ubansa. A'a, sai idan ɗan ya yi koyi da siffofin uban, to ne he ya gaji sirrin uban. Amma uba zakiru, mai kyawawan ɗabi'u, mutumin Allah, mutumin kirki, wazifa ba ta wuce shi a jam'i, sallah ba ta wuce shi a jam'i, aikin alheri, almajirin shehu na gaske. to idan ɗan shi ya kwaikwaye shi ya bi bayan shi cikin wannan to da yiwuwar ya gaji sirrinsa in Allah ya so to amma a lokacin da uban ke zanne yana sallan magriba a jami'i za a fara wazifa dan ba su taso hilin gwalla ba sanda aka fara wazifa aka gama ya dawo bai gama wanka ba sanda za a yi sallah asuba gajiyar dare an tahi an je an yi abubuwa bai tashi bacci ba sanda aka sayo ana ta karatun sahi sannan ya tashi yana alwala komi za ga ya saba da uban in uban na lamba nayin shi yana lambatu da Allah kuma da uban ya mutu sai ya zo ta da buyagi sai ta da hayaniya su za a gaya su ni wani ne baban mu da aka yi kaza mu kaza mu to wannan ciwo ce ba za ka ga ba nan ba zai samu sirrin ba ciwo ce wa ma mislu man hazihi al-awsafu awsafihi min al'ulama'i illa ka misalin sham'ati. Ce ce ai, misalin wanda wannan siffar ta zama siffarsa a cikin malamai bai zan ba, illa ka misalin sham'a sai kamar kendir, kamar kendir ne. Tadi'u ala ghairiha wa hiya tahriqu nafsaha. Tana haska ma wani ta yaga haske ita kuma tana kona kanta. Malami ne yana ta gaya muku to a ji tsoron Allah a aikata alheri a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza yana haska muku. ko ba amma fa shi abin da yake gaya muku nan ba za ku ga shi a cikin ɗabi'unsa ba shi yasa za ka ga zama shehannai zama sheya ɗariƙa yana da girma yana da wahala su shehannai ba wai zantukansu ba ne ke tura ka zuwa ga Allah ayyukansu ne aikinsu halinsu shi zai fizike ka zuwa ga Allah ai in ya zama cewa sunansa shehunai na gaske shehunai a matakin ɗariƙar shehu tijjani abu labbas radiyallahu to in ya zama haka cewa su faɗi magana ne za a ji kawai iya aiki da ita su kuma sai abin da suka ga dama to ai sun zama kai kai kenan su kuma shehunai sun yi ma haka nisa ai dai ko malami kaga yana ce maka ka ji tsoron Allah ka aikata kaza in kai kai kaza kuma sai ya ajiye bi ka iya imanin ya iya harshen shi cikin sifikan nan yana ajiye ta da kun kuna zaka ga ba haka yake ba ya zama Abu Zaidu ya zama abu zaidu eh kuro ya zama abu zaidu na makama ya gama maku wa'azi zai kuma ya dan kurbe yan giyoyin shi ko ka gani eh eh ka gani wannan ɗabi'ar mutanen kirki ba ne to su shehunai ba haka suke ba su lamarin su duka Allah ne ko ba su ce maka ofan ba kawai za ka yi karatu ursun karatu a aikata ba karatun koya wurin shugaba alayhi salatu wassalam sun koyi abin ne a aikace a gabansa aka yi alwallai to ba su bukata kuma a rubuta musu wani littafi ne yadda ake alwalla kai ai su su ne alwallai ko an tambayi wani sahabi ina zaton Abdullahi bin Umar ne ko cewa ya kwatanta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke alwalla ce ku miƙo min ruwa ku zo da abin ruwan alwalla aka miƙo yayi yace ka gani kun gani ya gama yace to haka yake yi ai ka ganin final kenan to wannan shehunan su suka gaji sirrin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na azanna da su a koyi ɗabi'u irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa a ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama shi ce shugaba alaihi salatu wassalam yana cewa ya ti alannasi zamanu wani zamani zai zo ma mutane la ya buƙa min al-islami illa ismuhu a zamanin babu abin da zai yi saura a cikin musulunci sai dai sunan musuluncin ko hadisi yana cewa al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi aw kama qala alayhi salam shi musulmi shine wanda ƴan uwansa musulmai suka kubuta daga sharran harshen sa baya aibata su baya zagin su baya keta alfarmar su wa yadihi kuma suka kubuta daga sharran hannunsa baya duka baya taba dukiya baya zubar da jini da sauran ayyukan hannu to sai ka duba ka ga yanzu ya musuluncin yake ya musulman suke musulunci dai ga yadda yake shin musulman ma haka suke la yabqa min al-islam illa ismuhu wala min al-qur'ani illa rasmuhu babu abin da zai saura a cikin al-qur'ani sai rubutun shi kawai ga nan a rubuce amma aiki da shi kawa an jingine qulubuhum kharibatun min al-huda zakatansu masu kaurace mu shirya ne a zamanin wa masajiduhum amiratun bi abdanihim amma masallatan su a wannan zamanin zaka ga suna raya su ne kawai da jakkunan su shi ko masallaci ana son a raya shi ne da jiki da zuciya da ruhi ya zama akwai karfin imani cikin gudanar da ibada a cikin masallacin na sallah da zikirin Allah da karatun alkur'ani da koyar da addini wannan shine abin da ake a masallaci a yi sallah a yi zikirin Allah a karanta alkur'ani a koyar da addini shine abin da ake a masallaci shine abin da ake a zawoyoyi ko to idan zamanin ya zo za ka ga masallatan ana raya su ne kawai da jiki an cika masallaci tankam amma zuciyar ba ta nihin shari'a hadisin ya ci gaba da cewa sharru man tazillu sama'u yawma idhin ulama'uhum mafi sharrin wanda sama take ma inuwa a wannan lokaci malaman wannan zamanin su ne suka fi kowa sharri minhum takarujul fitnatu daga gurin su fitina take hitowa duk wata fitina daga gurin su take hitowa wa ilaihim ta'udu kuma gurin su take komawa wa an fudail ibn iyadan shehu ya ce an anso daga Fudailu bin Iyadin ya ce balagana annal fasaqata min ulama'i labari ya same mu in ji Fudailu cewa fasakai daga cikin malamai wa min hamalatul qur'ani da kuma makaranta alqur'ani waɗanda suke fasakai a daga cikinsu yabda'u bihim يوم القيامة قبل آه قبل عبدة الأوسان Fudul ibn Iyadun ya ce labari ya same mu na hadisi kenan cewa miyagun malamai da makaranta alkur'ani waɗanda ba su kyautata ba da su Allah zai fara ranar tashin alkiyama tun kafin a fara gabatar da masu bautar gumaka sai an fara gabatar da miyagun malamai ko kaga ai ko mahadi almuntazar an ce idan ya bayyana zai fara ne da miyagun malamai su zai fara yayyankawa saboda idan suna nan to shirya ba za a zanna lahiya ba ai akwai hadari malami ya bar gaskiya akwai hadari malami ya karkace idan malami ya karkace aya zai ja maka ya jawo maka hadisi kuma ya canza mai ma'ana daga abin da take nihi ko da ya fassara shi yadda kai kake zaton haka yake amma wajen hukunta hadisin da ayar sai hukunta yadda shi yake so ta yadda in an bi wannan tsarin ba za a zanna lafiya ba sai aka wuce ma gaskiya ya harrifuna al-kalima an mawadi'ihi fa'ala al-aqil Allah ya gatarra bi zahir halihim yace to wajibi ne ga mai hankali kada ya rudu da zahiran halin wa'annan malaman bal yanzuru ila wahani itiqadihim abinda ake so yayi duba zuwa ga raunin kudurin su a zuciya raunin itiqadin su wa fasadi balihim da kuma bacin hankalin su fa ya tabir kullul itibari ya lura masakan lura kada ya yadda da irin wannan malaman wa yajtanabu min hazihi siratihim sannan ya nisanci wannan sira wannan ɗabi'a tasu wai su loka ɗariƙar akhyar banda yake mafi alheri shine mutum ya shiga matafarki na mutane zaɓaɓɓe wa ya ta sama billahi ya yi riko da Allah bil inƙida ya amma siwahu ta hanyar yankewa ga barin duk abin da ba Allah ba wa ya tamassaku bit tauhidil haqiqi mutum ya yi ƙoƙari ya yi riko da tauhidi na haƙiƙa. Mene ne tauhidi na haƙiƙa? Shi ne tauhidul arifina ko? Shi ne tauhidul arifina. Shi ai yayi magana kan ya baya ko mun manta ne. Hatta ya hata diya ila siratul mustaqimi. Har sai mutum ya shiryu zuwa ga tafarki madaidaici. Mene ne shiruwa zuwa ga tafarki madaidaici shine saduwa da manzon Allah. Ai manzon Allah shine siratul lahil mustaqim din. ihdinas siratal mustaqim ai manzan Allah kenan ai shine siratal mustaqim da har sai mutun ya sadu da shugaba ko ko yace to famanin kada ilaihi bil fana'i fil wahadati wanda ya yanke zuwa ga zuwa gare shi ta hanyar fana'i a cikin kadaituwan Allah wai wanda ya yanke ya bar komi ya tafi gurin Allah ta hanyar ya yi fana'i cikin kadaituwar Allah, ulhu Allahu ahad ya fana'i, to kanin siraduhu siradun lahi, to wannan tafarkinsa tafarki ne na Allah. Fala ya sidduhu anhu ahadin to kada ya yadda wani ya juye da shi daga barin wannan tafarkin. Wala ya darruhu shay'un kad wani abu ba zai cutar da shi ba. Wala ya dilluhu kai da aduhuhi wa sharrihi makircin makiyinsa da sharrin makiyinsa ba zai cutar da shi ba. To, tunda an ce mutum ya yanke zuwa ga Allah ta ya zai yanke zuwa ga Allah mutum ba zai taɓa samun sanin Allah ba sai ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine kofan Allah duk wanda ya zo ba ta nan ba ba zai shiga ba mutum ba zai san shugaba alaihi salatu wassalam ba sai ya san shehu tijjani shine kofan shehu tijjani kofan shugaba wanda ya biyo ba ta gurinsa ba zai shigo ba katimul wilaya ta kenan mutum ba zai san shehu tijjani ba ba zai gane shehu tijjani ba sai ya gane shehinsa su kuma dukkan shehun nan nan wakilan shi wakilan shehu ibrahim ne radiyallahu ta'ala anhu dukkan su wakilan shehu ibrahim ne ko to mutum ba zai san shehu ba idan mutum ya samu wannan sirrin sannan ne zai gane a to wai ma shehu ibrahim din da ake magana wa rajula wai me ma ake ni daga nan zai gane ma me ake ni da shehu ibrahim din ai ai abin ya girmi zahiri ko ya gagari bayani ko to daga nan zai gane okay ehe ya gane to he dai kuma a lokacin da ya gane okay din ma ba ta faɗo dan kuma da ya gane he ya kare to ba shikenan ba an gama kuma koko ai akwai abin da harshe kawai ya dai hidinin washi hidinin washi kawai shikenan kuma duka da ya to gaba daya a gani to to saboda haka to ko mutum ba zai gane shehu ba sai kuma ya gane shehin shi ko mutum ba zai gane shehin nasa ba sai ya zama muridi sadiki sai ya zama muridi sadiki sannan zai gane shehinsa ko to kuma duka wa'annan abubuwan gaba ɗaya ba su yiwu sai mutum ya yi tarbiyatul azkar to dan Allah wannan lissahin da shehu ya ɗauko ya kawo mana sai aka ce to ai yanzu tarbiyyar ma ba lokacin yin ta bane a bar yin ta to kai wanda ka ce a bayyanta kai kuma kai ne wa faɗi mana sunanka da muƙaminka a fadan Allah faɗi mana sunanka da muƙaminka a cikin ɗariƙar shehu tijjani wani muƙami kake hawa da haka ke da hukunci na cewa ba lokacin ta bane bayan ga littahi sun kuta kuma shehu ya rubuta duk cikin bayanin fayar gaba ɗaya me ya haƙiƙan sirrin faidan ne eh zuciya ta yi kyau a koma zuwa ga Allah ko ya zama bawa ba ruwan shi da kowa sai Allah sai manzo Allah sai shehu tijani zikiri kawai a ƙare cikin shehu tijani haka shehu Ibrahim ya ce a baban faida din ko zuciya ta yi kyau babu gaba babu hasada babu ƙiyayya Allah kawai manzon Allah kawai shehu tijani kawai ai ta soyayya ai ta hidima ai ta lamari to ta ya za a yi haka ta yi zuciyar ta yi kyau da wa'azi za ta yi kyau wani ka ji tsoron Allah ka rika jin magana da haka ne za ta yi kyau ai da wannan ne zai gyara zuciyar da kowa ya samu kanshi gyarare tun kana karami ake gaya ma gaskiya ake nuna maka amma an ka kiji a sa ma bulala zuciya sai da zikiri ko allazina yazkuruna Allah wa tadama inna qulubuhum bi zikrillah ko sai ce ala bi zikrillah tadama inna qulub menene ake samu idan an yi tarbiyatul azkar ai ƙarancin abin da bawa zai samu ridi zai samu shine ya samu na. ko walakin la yadma inna qalbi ƙarancin abin da zai samu kenan ko ya samu na. zai mutum zai samu kyakkyawan natsuwa da Allah da zuciya shi ta natsu da Allah zai ji hankalin shi ya kwanta ko mai Allah ya hukunta sai ya karba kawai babu tayayya tsakanin shi da Allah duk abin da Allah ya hukunta sai ya ya karba ai ai shine a karancin abin da mutum zai samu ko an ci an sha an samu an rasa an gudu an tsaya an baka an hana ka an yi kaza an yi Allah kawai zuciyarka ba wanke take kawai Allah ya Allah ya daidai ne ya kashe ka yanzu ko ya karayi nan shekara kaza kai idan abin ya kai inda ake so sai bawa ma ya ji da wutar da aljannan duka dai Allah ɗaya kawai ba ruwan shi kawai Allah dai yayi yadda ya so ya samu natsuwa kenan da Allah to ta ya zaka ja da wa'azi ka kai mutum nan gon wallahi baka isa ba wallahi baka iya kai shi dole sai an yi tarbiyyar nan da baka so a yi dole sai an yi ta kuma wannan shine ruhi shine sirri na dariƙa shehu tijjani shine kuma hakikan abin da ake ni da lamarin faida din da zara sun ruguje shi a nan gurin da zara sun ruguje wannan sha'anin tarbiyyar to kuma shikenan sun tire wancan sirrin kuma ba wanda ya isa ai shewen yana nan yana kallon kowa ba wanda ya isa wallahi wallahi ba wanda ya isa sai an yi tarbiyya amma an tarbiyya kuma a tahiyar da shehu ya ce ko eh din an yi tarbiyya kuma a tahiyar da shehu ya ce sai a rika karanta risatul muntaqimi a ga irin yadda shehu ya yi fada da yadda ya kuma ya yi kwadai sai da yadda yake son a kasance banna banna ce to ka ai banna amma hana tarbiyatul azkar shi ma banna ne wanda ta yi banna waɗanda ma ake zargi da banna ɗin ko so da haka ayi tarbiyatul azkar alkhairi ne ayi sai an yi wallahi wannan tsohon sirrin za ta bude ba da haka ba ba za ta bude ba shi yasa zaka ga duk masu irin waɗannan maganganun in ka kalle su ma kaga ba ma sirrin ma tare da su to ai da da sirrin da ba za su yi wannan maganar ba da da sirrin da shi Ibrahim ba zai yi hadda musu kuma su yi hago ba wa dalib murabbiyan khabiran nasihan kamila irfanin imaman salihan kuma yanzu nan duka duka shehu cikin zamanin nan namu shehu yake ba har yanzu zamanin nan na shehu ne har abada haƙƙi a ce fit an tashi duk zamanin shehu Ibrahim ne to kuma shi ya ga yadda yace kai kuma kwana kwanan nan kuma ka zo kai kuma ka zo ka ce ga yadda kake so a yi to kai awa kuma kaga ba wannan magana ko saboda ka in za mu tahi mu tahi yadda shehu yayi ce ayi kawai ko ba mu da wani shehu Ibrahim ba mu san shi ba yauwa to shi ne wannan ya ce mene ne fa inna man kana ma Allah kana Allah ma'ahu shi ya ce domin duk wanda ya kasance tare da Allah Allah zai kasance tare da shi fa huwa hafizuhu wa nasiruhu kuma Allah shine mai kiyaye shi kuma shine mai taimakon shi kaga shi Ibrahim dama ya gaya mana ya ce shi Ibrahimu maza da manaka shi bai ƙara komai a cikin dariƙa shehu tijjani ba haka ya ce da kanshi radiyallahu ta'ala ya ce shi bai ƙara komai ba ko bai rage komai ba kawai dai ya tabbatar da abin da shehu tijjani yake nihi ne ya bayyanar da hakikanin manufarsa kaga sai muka karanta a jawahirul ma'ani ka san yanzu ka ce ka tunato a jawahirul ma'ani ma ya zama magana to shehu ibrahim din shi ya kawo a cikin kashiful ilbasi daga ruwaya shehu tijjani a cikin jawahirul ma'ani ai kan kan kan dai kenan go mun karanta sai shehu tijjani ke cewa wala sabila ila bayan ya kawo zantukan da ya kawo na sirrin ɗariƙa da sirrin tarbiyya inda yake cewa wannan al'amari farkon shi muhadara ne sai mu kashafa sai mu ayana ko duk mun tuno karatun ko sai shehu ya ce to wala sabila ila haza biduni musahabati shaykhin murshidin yace to ba yadda za a yi a samu wannan kofar sirrikan ta buɗe sai an yi tarayya da shehi murshidi har ma shehu tijani abul abbas radiyallahu ta'ala anhu da bihi amin maulana shehun yake ya gaya mana yadda shehin yake ya gaya mana yadda ake samun ya amma shehu ya ce kada ka ce manya sun tafi idan ka nemi shehin tarbiyyar da gaskiya Allah zai sada ka da shi kuma shehin ne haka shehu tijani ya ce dan Allah yanzu mai shehu Ibrahim ke hudi a cikin ruhul adabi me yake hudi a cikin kashiful ilbasi dama kaga shehu Ibrahim ya gaya mana a karshen kashifu mun karanta ko sai ce wa man nazara ilaihi bi ainil ijlal wal insafi alima an ma katabahu illa shi hatti janibi da sai dan Allah ya kaji washe da ya gare kada dai mu ki ganewa kada mu rude bari ya hito mana dai abun kururu ko da ke dai ko an hito kururun ba ganewa ake ba ga rana nan ta hito kururi dai kuma ba a gane ta ba yace wanda ya duba littafin nan da idaniya na mutuntawa da girmamawa sai gane cewa ba wanda ya rubuta kashiful ilbasi shehu tijjani ya rubuta da kanya in shi to kaga idan matan aba kai baka gane shehu tijjani ya rubuto ba ko idan ruhin ka bai gaya ma ba duk baka gane ma dai wannan motsin duka gaba daya na zahibul faidatu ai faidatun gaba daya faidatul katamin ce duk baka gane komai ba nan to gashi dai yanzu amma da Hausa sai ka gane amma gwari gwari duk da yake dai kuma a lokacin da ake gwari gwari sannan kuma ake wani kuma shi kuma an harba a can hauni hauni bi shi kuma an ƙara to ka gani to shine dai abin da ake nihi yawwa sai ce to wa hadzal istimsaku laysa min sha'ani kulli sillaki kaga irin wannan rukon da za a yi ma Allah a samu shari'a baya daga cikin sha'anin dukkan ma'abota suluki ba kowa cikin masu sahiya cikin shari'a bane yake da irin wannan lakin Allah ta'ala qadirun ala an ya'khudha bi yadi 'abdihi sai dai Allah mai iko ne akan yayi riko da hannun bawansa wa yusluhu ila muradihi ya sada bawan zuwa ga muradinsa muradin kowa shine Allah amma ba za a sadu da wannan muradin ba kuma sai an sadu da shehu shi zai kai ka gurin shehu shi kuma ya kai ka gurin manzan Allah to shi kenan in ka zo gurin manzan Allah ka zo gurin Allah tafiya ta an samu kuma abin da ake so fa alqad asaha wastaqarra biha nawa ko sai ce wa idza sahha talabu min al-abdi idan bawa ya nema nema ingantacce na shehi da zai sada shi da Allah fala ya haramul ijabatal battata to Allah ba zai taɓa hana shi amsawa ba ba za a hana mai ijaba ba yanke fa inna man dalaba wajadda wajada domin duk wanda ya nema kuma ya yi kokari ya dage lallai zai samu abin da ya samu idan ka nemi Allah ka nemi waɗanda za su sada ka da Allah kai gaskiya kai kokari ka dage cikin neman su Allah zai sada ka da su shine malamu shehu tijani ce ba samun shehin tarbiyya bane ya hiwaya ka abin nan na ta daman da hankali wai a lokacin da muke ta karanto ruwayoyi daga maulan mu shehu tijjani daga maulan mu shehu ibrahim wai na magana tarbiyyar nan wai sai kaga a wannan lokacin a daidai wannan lokacin su kuma wasu mutane sun koma gehe kuma daga cikin manya-manyan malamai da ake izina da su a duniyar ilimi ha ake buga misali da su su kuma ba su kawo mana bayanin da ya sa ba su ruguje mana waccan magana ta shehu tijjani da shehu ibrahim ba radiyallahu ta'ala anhum ba su kauda mana ita ba kuma tunda sun san cewa malaman mu sun karanta mana nan gurin kuma mun mun mun dan koyi kwatanta karantawa ba su kira mu sun ce kai kada ku ga dai Shehu Tijani Abul Abbasi Qutbul Makatumi radiyallahu anhu ya ce kaza kada ku ga dai Sahibul Faidati Abu Ishaq radiyallahu ta'ala anhu ya ce kaza a a wannan maganar tasu sai su ce mana to yanzu kaza kaza sai mu fahimci to wai maganar nan an goge ta ne ko an canza ta ne ko an gyara ta ne ko an jingine ta ne ko ko wai ya za a yi ne tunda ai dai mutane sun san cewa almajiran shehu duk sun san nan gwan kuma ka zo ka ce kai almajirin shehu ne kuma ana izina da kai kuma ka zo ka ce a ban nan gwan to zo kai mana bayanin matsayin wannan magana ta shehu tijjani a gurinka zo kai mana bayanin matsayin wannan magana ta shehu ibrahim a gurinka mu muna nan duk wanda kaga kai ma da bamu san ka ba mu shehu ibrahim din muka sani saboda mun ganka da shi ne ma muke mutunta ka da ba mu ganka da shi ba ba ruwanmu da kai baka ishe mu kallo ba ko kuma shehu ibrahim ya gaya mana cewa sharrin mai sharri baya tasiri akan wanda ya tsaya ma Allah da gaskiya wallahi haka shi ya ce mana yace duk wanda ya tsaya ma Allah Allah zai tsaya mashi wannan kawai shine kaida ta Allah wa kafallahu almu'minina liqitala wa kana Allahu qawiyyan aziza wannan bai canzawa to ai kaga akwai hadari ga wanda ya san cewa yan dariƙar wannan zamanin to mutum ma ko da bai zuri cikin sha'anin bai dabba fa ya dan je islamiyya ci ya je makarantun shi na ya yi ibtida'iyya da sanawiyya shi ya iya karanta larabci ya karanto nan to ai kai kahin ka zo da ra'ayinka ka tuna cewa waɗanda kake gaya ma ra'ayin nan naka suna buƙatar dogon bayani a cikin matsayin zancen shehu tijjani da shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wanda kuma ya kai yanzu magana ka tana neman ta rubuta waɗancan abubuwan wannan abin yana ban tashin hankali Allah shi kyauta yace to man qara'a wa man qara'a baban walajja walija wanda ya kwankwasa kofa ya zurfafa to za a bude masa ya shiga asaman Allah wa iyyakum shi yace Allah ya tsare mu da ku min kai da shaydani daga makircin shaydani wa makarun nafsu da makircin nafsu al'amaratu bi su'i mai umarni da mummunan aiki kullu anin a kowane lokaci amin ya musta'anu eh a wa qala aidan inda qaulihi ta'ala ya fada dada a cikin fadan Allah madaukakin sarki wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa la yakum lil muflihuna ko sai ce ma nasahu ga abin da yace wal isharatu bil ayati ila anna al ummata allati يدعون إلى الخير بالأفعال دون الأقوال هم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كيتي أي إشارة da wannan ayat take yi da aka ce ummatun din nan ai ana nihin waɗanda suke kiraya zuwa ga alheri ta hanyar ayyukansu dunal aqwalin ba ta hanyar zantuttukansu ba humul lazina ya'muruna bil ma'ruf masu kyakkyawan ayyuka da ake koyan aikin su a koyi alheri su ne masu umarni da kyakkyawan aiki kuma su ne masu hani ga barin mummuna ba masu amfani da baki ba su faɗa kuma yanzu nan aikin sai kire ta zancen su ko yanzu mutum zai gaya ma cewa musulunci ya hana zagi yanzu zai aje zancen nan ku shebe kuma yana zagin wani a gabanka ya ce to wannan bai sai kira ya zuwa Allah ba wa ulaika humul muflihuna wadancan masu koyarwa zuwa ga bin Allah da bin shugaba alaihi salatu wasalam da halayensu su ne masu babban rabo sai ce wa idun narko ya tabbata man ya'muru bil ma'rufi wala ya dukkan narko ya tabbata ga dukkan wanda yake umarni da alheri amma shi baya zuwa ma alherin sai dai ce ku yi shi kuma ya ki wallazi yadullu alaihi ma rawa usamatu an annabi an rasul sallallahu alaihi wasallam qala usamatu yarwaye shine yake abinda yake nuni ga haka zancen da Usama ta rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sami'tuhu yaqulu naji shugaba alaihi salatu wasallam yana cewa yuja'u bi rajulin yawmal qiyamati za a zo da wani mutum ranar lahira fayul qatin nari fatandaliqu aqtabuhu tin nari fayaduru biha kama taduru alhimaru birhahu فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك ألست كنت تأمر بالمعروف ولا وتنهانا عن المنكر فيقول كنت آمركم wala atihi yace za a zo da wani mutum ranar tashin alkiyama sai a jefa shi a wuta sai a fito da 'ya'yan cikinsa kayan hanjinsa a cikin wuta ɗin fa sai a rika jan su ana gewayawa da su a cikin wuta kamar yadda za ka ga jaki yana gewaye tilken saɗan nan za ka yana ta gewayawa yana ta gewayawa to haka za a yi mahanjin wannan mutumi a cikin wuta a'a kai ce mai wahalar nari alaihi sai in wutan sari kan wannan mutumi faya ƙuluna ya ce mashi ai fulanun ma sha'anuka a wai kai wani ya lamarin ya maka ga haka alasta kunta ta murna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkari shin wai ba kai bane kake umarnin da kyakkyawan aiki kake hana mu mummuna sai ya ce kuntu amurukum wala ati wallahi haka ne ai ya kasance ya kasance ina umurta ku ne ni ba na yi haka zai gaya musu in ji wannan hadisi saboda haka wanda yake wajibi a gare mu shine mu ji tsoron Allah ba mu da guri a wannan sararin namu da muke rayuwa a cikinsa sai Allah ya raya mu muna ‘yan ɗariƙar shehu tijjani ‘yan faidan shehu Ibrahim sai Allah ya anshi mu muna a haka sai Allah ya tashe mu muna a haka duk wani abu da zai kawo mana mushkila a cikin wannan lamari na muna kan Allah daga abin sannan karka yadda ka aikata abin da zai kawo maka rudani cikin tafiyarka ka so Allah ka so shugaba alaihi salam ka so shehu tijjani ka so ɗan ɗariƙa shehu tijjani ka zanna da su lafiya kada wanda ya cuce ka cutar da zai maka ta sa kai ma ka cuce shi idan wanda ya cuce ka ya ja ka cuce shi to ya yi nasara kanka kada ka zo ka ce ai an ce wanda ya cuce ka karama kutan kucin yadda ya cuce ka wa bari ta da alaikum fa ta do alaihi bi misli misli aka ce zo ka misalin wanda ya randa ma mari lamba hamsin kai yanzu in ka tashi marin ya gaya bahaushe ya ce wai ramo gayya ta ta gayya zahi kai kuma ka rantama mai lamba saba'in yanzu waye azzalimi ai wannan ayar ba tana nihin wanda ya cuce ku kuma ku rama ku cuce shi bane ba tana nihin kan ku cuce shi saboda me abin da zaka fahimta a cikin ayar ba a zahirinta ba a mafahimin ayar an ce wanda ya yi muku ta'addanci ko ya uku ba gare ku a wani gurin wa'in akabtin ko kuma ku yi masa yadda ya yi muku amma kwatankwaci daidai da daidai to tun da ba ka da ma'aunin da za ka auna irin yadda duk da mama mari yanzu ana nihin kalama ɗin ai ba ka da ma'aunin wanda ya nushe ka ya kulle ma ciki minti biyu cikin ka ya kulle sai ka miƙe to yanzu ya kace ai tun da an ce wanda ya maka karama ka kawo hujja da waccan ayin da ka san kama mai nushi sai da ya a uku bai ma farfaɗo ba tukunna bare ya fahimci wai ma ya ma manta komi ya suma yanzu ka yi Qur'ani? Ai baka yi misali ɗin ba da aka ce. To kaga ashe abin da aya ke nihi shine kakkara ma ka yi haƙuri. Shi sa a can gaba sai ce wala in sabartum da khairul lisabirina. Haƙurin ai shi ake nema shi ake nihi. Saboda ka kaka yadda almajirin shi tijani ko ya cuce ka wallahi kaka cuce shi. Wallahi kaka yadda. Musulmi ɗan uwanka ya cuce ka kawai ka yi haƙuri. idan ka danna zuciyar taka nan ta kaga tana neman ta rinjaye ka to ka ce ka ban ma Allah ga shi ga Allah nan amma da ma zaka yahe duk da yayi idan wanda ya zalunce ka ya jawo kai ma ka koma zalunta shi ko ya kika ya koya maka kai ma ka koyi kin shi wallahi tallahi shi ya nasara a kanka ba wai ana rinjaye gurin makiyi bane ta hanyar wai kana nan ga muraye ba yadda za a yi da mu ba shi ake nema ba da kuke rayan ya zuciyar ku take rayuwar zuciya shine rayuwar addini in zuciya ta mutu ko ka shekara dubu ne mushe ne kai an gane saboda haka kak makiyinka wai wai ya kulla ma wani sharri sai ka fada kila ma ya zama sababin rayuwarka bai nasara kanka ba a wani hali ka tahi ka tahi zuciyarka salimul qalbi shikenan kai nasara har yanzu shine yayin rashin nasara amma nasarar da za a yi a kanka ba a cikin a kashe ka take ba a cikin araba ka da ƙwayan lamarin shehu tijjani ƙwayan lamarin shehu ibrahim a ciki take duk wanda ya raba ka da wannan sirrin ko ka shekarar dubu wallahi ya yi nasara kanka ya kashe ka a mace kake rayuwa ai su wannan ruhin soyayye wannan ruhin biyayya wannan sirran shi ake nema da an rasa shi baka saboda haka mu kula da abin da muke akan shi abin da muke akan shi nan ba wasa bane ba kuma kula ta kowane bangare mu kula da suwa muke tare me suke yi me ya fahimta su kan lamarinka sannan wasu irin tarayya kuke yi sannan ka kula da jahilai kuma ka kula da malamai ko jahili yana da hadari hadarin jahili zai zo maka da shirme da wanda ba shi kake kan shi ba zai zo ma da bankaura wanda ba haka kuke nihi ba zai bata ma lamari ya bata ma sha'ani ya bata ma lokaci ya ma mummunan fahimta ai bai da fahimta jahili sunan shi shi ko malami in bai zama mai tsoron Allah ba kamar da shehu ya kawo mana a nan gurin zai jawo ma aya ya jawo ma zancen shehu kuma ba Allah yake nihi ba shehu yake nihi ba dan yaudara ne dan kwaf dan ko menene dan fasa kwauri ne da haka duk a lura da irin wannan sannan kuma a cikin haka din kai kuma kanka rika kallon kanka kai ne mai gaskiya kowa kuma makaryaci ne a'a kaka dauka cewa kai mai gaskiya ne dauka cewa kai masoyi ne mai kokarin koyi da waɗanda yake so bakin kokarin shi mai roƙon Allah ya sa ya dace mun gane ko kada ka tsarkake kanka ka dauka cewa wai kai ai kowa bai da gaskiya mu ne kaɗai masu in kai haka nan ma da matsala ka fifita kanka akan wasu kuma ka tsarkake kanka a kai dai yi bakin kokarinka tsakaninka da Allah a cikin zuciyarka ka nufi Allah cikin neman dace da wanda ya san lamarin addini da wanda bai san shi ba duk wanda kaga ya zo ma da abin da kai lamarin nan ba lamarin shehu bane ba haka ake nihi ba bisa ga abin da ka fahimta kana da shehin kada ka zingina da shi kaga kawai harkar nan ba wannan aka nuwa ba tsaya wa dama waye aike ka sai a rika tantancewa ko sai a rika yin authentication to Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka allahumma salli ala محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلي حق قدري وامقداري العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله